assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau lahadi ashirin da bakwai ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da tara ga watan mai miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad za mu ba shi abin magana ya buɗe mana da addu'a akan makallahu bismillah فاتحة مع صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah muna cikin juz'u sani a cikin firiyadin tafsir na maulamu sahibul faidati sheikh ibrahim yes radiyallahu ta'ala anhu shafi na 238 muna cikin suratul an'am za mu tashi aya ta 113 malam abdulmalik kanis zai ja mana baki shehinmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara أكرمكم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتع به بنظرة تأتي لنا بالزفر آه يا أمة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركة مدعزمي بركة مدعو بسم الله الرحمن الرحيم ولتزكي إليه أبئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أجيا إذا ما أمنت هذا Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da mu cewa shaidanu kala biyu ne akwai shaidin al'insi akwai shaidin aljinni shaidanun mutane idanuwanka yana ganin su shaidanun aljanu idanuwanka ba sa ganin su abun mamaki shaidanun mutane sun fi shaidanun aljanu lalata shaidanun aljanu idan suka taso ma ka karanta ayatar kursiyu sai su ɓace ko su gudu ko su narke amma shedanun mutane kana fara ka- karanta ayatul kursiyu sai su taya ka da su za a kai wa huwal aliyul azim waɗancan guduwa suke yi ko su ɓace ko su narki amma waɗannan da su ake ƙarasawa saboda haka shaidanin mutum ya fi shaidanin aljani haɗari ya fi shaidanin aljani haɗari amma kuma duk shaidancin da shaidanin mutane suke yi shaidanin aljanu ne suke musu wahayi su ne suke sanar da su duk abin da kaga shaidanin mutum yana yi ko yana faɗa ko yana aikatawa to abokinsa ko mai gidansa shaidanin aljani shi ne yake sanar da shi yake koya masa su rika tsara wato maganganu suna yi wa wato bakar magana farin fenti su rika yin jirwaye da kamar wanka su rika faɗin magana da kaji magana kasan suna da manufa a ciki wani kafiri ne kuma limami ne wani kafiri ne kuma sharifi ne jikan annabi ne wani kafiri ne kuma wali ne wani kaza ne wani to idan mutum yana da hankali sosai da zurfin tunani da ya zauna ya kalli abin sai ya gano watakila matsayin da limamin nan yake kai shi ne zagin nan nan yake so ya zo amma ba zai yi ba sai ya zage shi sai jama'a sun zo sun taimake shi sun ɗauke mutumin nan daga wurin sai ya zo wurin sai ya zauna shine misalin abin da kura ta yi wa ɗan akuya kura tana saman dutse ruwa yana gangarowa sha daga saman dutse kuma tana sama ɗin sai ga ɗan akuya ya zo zai sha ruwa ruwan da yake gangarowa daga sama yana taruwa a ƙasa ya zo yana sha kura ta ga kamun ta sauko zai ganta zai gudu sai ta yi dabara ta ce to allah ya kama ka mara kunya eh mara kunya allah ya kama ka dama kai ne kake bata mana ruwa ya ce wallahi baba ba ni bane wallahi ba ni bane ta ce mara kunya kai ne haka ma kai mana bara ya ce wallahi baba ni bana ma aka haife ni ta ce to uwarka ce duk dabara ne tana yaudarar shi da zance har ta sako ta kama shi to haka shiɗanin mutane da aljanu haka suke idan kaga suna zantuttuka karka kula su suna da target suna da abin da suke nufi a cikin waɗannan maganganun yuhi ba'dhum ila ba'din zukrufal qawli gurura amma karka damu walau sha'a rabbuka ma fa'al kai Allah yake so yana so ya raba ka da su ne abin da ya sa kuran nan tewa ɗan akuya wannan akwai haɗari daura da wannan tafki ko kura bata kama shi ba akwai zakuna gefen wurin shine Allah ya matsa bakin kura ta wannan dan ɗan akuya ya gudu ya bar wurin fazarhum wa ma yaftarun ka rabu da su duk abin da suke kagawa suke faɗa na kage da sharri da makirci ka bar su wannan duka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ma'aiki ne sallallahu alaihi wa alihi sallama kafin a yi masa umarni da yin yaƙi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana haƙurƙurtar da shi ya rasulullahi ka yi haƙuri kamar yadda muka sanya kafiran makka su zama makiya gare ka 'yan adawa to ba kai kaɗai muka yi wa haka ba hakanan duk annabawa baki ɗaya tun daga Adamu tun daga daurin annabta farkon zamanin annabta har zuwa daurin walitta haka muke yi kowane annabi mun haɗa shi da maƙiyi mun haɗa Adamu da Iblis mun haɗa Nuhu da Kan'an mun haɗa Ibrahim da Namruz mun haɗa Musa da Fir'aun mun haɗa Dawudu da Jalutu mun haɗa Isa da Yahudu mun haɗa ka da Abu Jahali hakanan kowane wali wanda zai gaji annabawa to shi ma muna sa makiya su rika jifansa da kafirci da fasikanci da halatta haram da yanke zumunci da keta mutunci da alfarma har akwai wani wali ana kiransa sai di alil khawas Allah ya kara mar yadda yake cewa la yastafi alhaqqu ta'ala abdan min ibadihi hatta tatahazzaba alayhi shayadinul insi wal jinni wa yarmuhu bizuri wal butani Allah tabaraka wa ta'ala ba zai taɓa zaɓen bawa daga bayi ba ya mai da bawa wali Allah bai yin haka sai ya sa rundunonin sojojin shaidanin mutane da shaidanin aljanu sun shirya yaƙi akan wannan mutum da bama-bamai da bindigogi su rika harbinsa da ƙazafi da ƙage da buhtani fa'iza na farar nafsuhu anil khalqi wa sara la yarkanu ila ahadin minhum yastafihi Allah tabaraka wa ta'ala har idan jifa ko harbi yayi yawa ya gane cewa waɗannan fa za su halaka shi ya gudu ya rabu da su zuciyarsa ta manta da su to sai Allah ya ce to dama zuciyar nake so na ga gumaka da dodanni sun yawa a ciki amma yanzu tsoro da firgici ya sa ka zubar da kowa ka saka ni ciki na karɓi zuciyar taka na baka matsayi sunan matsayin nan kaza kai ne badalu daga cikin abdalu ko kuma kai ne watadu daga cikin autadu ko kuma kai na ƙibu ne daga cikin nukaba'u ko kuma kai kudubu ne daga cikin akadabu ko kuma kai gausu ne daga cikin agawasu na baka to daga nan ne Allah tabaraka ta'ala ke ba bawa wannan shi yasa shehi mushi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yake cewa wai ajral azamin humuliyal la tarkana ilayhim ballil ilahi farkana ajral azamin humuliyal la tarkana ilayhim bal lil ilahi farkana ubangiji yana gudanar da cuta ne daga wurin mutane domin kada ka karkata zuwa gare su don duk cikin jikin mutum ba abinda Allah ke so kamar zuciya amma ɗan adam bai damu da zuciyar shi ba ya fi so ya samu sabulu mai kamshi mai kyau mai canza fata ya rika haske wanda zai mai bleaching bayan ya yi wanka ya samu mai mai kamshi wanda zai sa fatarsa ta yi taushi bayan nan wani ma harfo da ake dan shashafawa ya sa kwalli kuma sai ya kalli madubi sau goma amma inda Allah yake kallo bai san wurin ba ma shi inda zainabu za ta kalla nan yake gyarawa inda Allah zai kalla ba ruwan shi da wurin fuskarka da jikinka budurwarka ce za ta gani amma zuciyarka ubangijinka ne zai gani kuma budurwarka ba ta da wuta ba ta da aljanna abu ɗaya za ta yi wallahi ka yi kyau shi kuwa Allah tabaraka ta'ala yana da wuta yana da aljanna idan ya kalli zuciyar ba ta yi ba ka shiga uku dan ranar alkiyama ba wanda zai kubuta illa man atallaha bi qalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim kuma bayan Allah suka ce a kowane sakan ɗaya Allah yana kallon zuciya sau dubu saba'in duk ƙibtawar ido a sakan ɗaya ya kalli zuciya sau dubu saba'in so da duk abinda zuciyarka take faɗa ko take saƙa Allah ya sani in ka ga Allah ya mutum kyauta ya gama karanta shi ne tsaf Allah bai neman labari daga wurin wani har ma na kansa kirari ar-rahman fas'al bihi khabira to su makiya suna aikata irin waɗannan abubuwa ne ga baki ɗaya zukurufal ƙauli gurura wato jirwaye suke da kamar wanka domin wato su yaudari masu ƙananan hankula masu ƙananan tunani shi ne Allah ke gaya mana anan wali tasge ilai abidatun lazina la yu'minu bil akhirati kuma domin kunnuwan zuciyoyin waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba su saurare su dalili kenan suna yin haka ne don wanda bai imani da ranar lahira bai ba su hankalin shi su dasa mai ƙiyayyar wanda suke so su dasa masa domin maganganunsu da ƙage-ƙagensu da yaudararsu tana dacewa ne da soye-soyen zuciyoyin waɗanda ake ba labarin mafi yawanci waɗanda za a ba labarin annabawa mara kyau ko labarin waliyai mara kyau za ka iske su fasikai ne fajirai waɗanda son kuɗi da son duniya da son sha'awa ya gama da su to shi ko ka'idar fasiki bai san labari mai kyau fasiki idan ka zo kana gaya mai cewa ai wani annabi ne Allah ne aiko shi shi Allah ya rasa wanda zai aiko sai shi kamar yadda Walid ibn Mugira ya ce da annabta gaskiya ne to ba Muhammadu za a aiko ba ni ya kamata a aiko saboda na girme shi na fi shi kuɗi na fi shi yaya shi kuma Abu Jahl ya ce da annabtar gaskiya ce guda biyu ya kamata a yi ɗaya a gidansu ɗaya a gidanmu ka ji ko to dukkan irin waɗannan maganganu da suke yi a abu ne wanda ya dace da su waɗanda za su zo su kawo labarin annabawa mummuna to sukan faɗi abin da ya dace da waɗanda ake ba labarin suna cikin fasikancinsu suna cikin fajircinsu to sai a zo sai a ce ai boka ne boka ne to shi ko fasiki dama kullum bai da ake sai zuwa wurin boka to sai ta faɗin sharri irin wanda ya sani a wurin bokaye shi wannan shi ne zukurfal ƙauri gurura suna ƙawata maganganu na ƙarya ƙarya ce amma sai a yi mata kwalliya domin a yaudari masu ƙananan hankali masu ƙananan tunani kuma saboda kunnuwan zuciyoyin waɗanda ba su imani da ranar lahira ba su saurare su waɗanda suke karkata zuwa hubbul mali wa hubbul jahi wa hubbul shawat dama shehu ya ce fa haka afatin tukassil kalba hubbur riyasatu ashaddu aiba duk cikin ɗabi'un da ke busar da zuciya babu muguwar ɗabi'a kamar san girma duk mutanen da kaga suna hana abu annabawa ko suna hana abu waliyai su suke so a bi su shi kuma Allah bai rubuta haka ba suna so a bi su shi kuma Allah ba haka ya rubuta ba to shi kenan sai su ta ƙananan maganganu da ɓatanci da sauransu to su kuma waɗanda ake gayawa ɗin komai aka gaya musu akan annabawa ala nabina alaihi salatu wassalamu mara kyau ko kuma waliyai sai kawai su yadda saboda abin ya dace da irin halayensu mutum ne fasiki dama yana duba ya ga suwaye abokan tafiya ya rasa sai aka nuna wani babban bawan Allah managarci ma'abocin tsarki sai aka ce ai shi ma fasiki ya ce yawa ai kaza sai ta maganganun banza saboda dama shi ya dade a cikin fasikanci yana neman abokan tafiya to ga wani abokin tafiya an samu babba mai kwari wanda in aka gaya duniya fasiki ne mutane za su manta da shi fasikancin shi su mai da hankalin su wurin wancan babban dukkan irin maganganun da fajirai suke da kafirai da makiyan waliyai dukka akan wannan gwadaban yake tafiya to amma waɗanda suke kallon ƙarshen lamari masu natsuwa da hankali duk abin da aka faɗa su suna tsayawa su lura su auna tukuna sannan sai su yi hukunci jirwaye da kamar wanka baya yaudararsu zantuttuka ƙazamai miyagu da za a faɗi akan annabi ko akan wali baya rudarsu ba za ya yaudare su ba sai sun je sun gani sai sun ji labari bai ishe su ba duk mutumin da kaga zai zauna sai an zo an gaya mai labari kuma ya gamsu to dama zuciyarsa ce babu kyau in tana da kyau in an gaya mai zai ce to na ji na gode je ka wanda ya kawo labarin yana tafiya zai sa takalmi ya je wurin ya je ya gani duk mutumin da aka bashi labari mummuna ya gamsu ya yadda kuma bai bincike ba dama kamun a kawo labarin yana so ya ci wannan maganin mafi yawanci in kaga ana zagin wali kaga mutum ya yadda to kamun a kawo dama bai san mutum sai kawai ya karo da magana ya ce yawwa haba zai aika ai dama na ga take-takensa kaza al'adar dan adam kowane mutum bai so a fi shi kowane mutum in ka ga ɗan uwa ya fi ɗan uwa kuma ɗan uwan ya haƙura to an fi ƙarfinsa ne ba yadda zai kai amma ba haka yake so ba wanda yake so a fi shi shi yasa idan ka lura da mutane in kana ba su labari ce ka ai wani bawan Allah ne wali ne kullum sai ya saukan alkurani ce kai da Allah da an ga ma qur'ani izu 60 fa izu 60 wasa ne kaza kaza kaza kaza ka wani bawan Allah ne kullum sai yana fula raka ɗari da azumi ma salatul tarawihi ma ya muke muke yi mu zaka ga wai raka ɗari raka a goma ma ya take na ka ce wani yana ganin annabi su ce "Kai, wannan ƙarya banza ƙarya wofi kowa ku ce yana ganin annabi wallahi ƙarya ne amma da ka zo ka ce kai ashe haka wani yake sai a ce me ya faru ashe yana shan sigari shawo kai sigari ma ka sani ai hawiwi yana sha ai hawiwi yana wani kuma yana daga zai ce kai dai Allah dai ya gyara ni fa take taken wani da nake gani da wuya bai shan giya kaga labarin sigari ba aka kawo amma an tsalle an tafi wurin giya saboda labarin da kunnuwansu yake so ya ji ya zo amma da za a zo da wuya ka zo ka samu mutane suna labarin wani mutum mai kyau shi yasa sufaye suka hana almajirinsu yawan zama da mutanen duniya dan da wuya ka zo majalisa ka iske ana magana mai kyau akan wani da wuya in ko za a yi to za ka ga ba yawa yan mintuna goma ne kawai za a ɗanyi amma sauran awoyin dukkan maganganun banza ne idan ka zo ka faɗi magana na yabo a ce ba a yadda ba wannan ba zai yiwu ba idan ka faɗi magana mummuna na sharri sai kowa ya gamsu wani ma sai cawo kai sai yanzu ma ka sani "Ah, ai wani ya daɗe yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza to duka wannan suna yi ne wai waliyar bauhu domin mutane su yarda da abin da suke gaya musu akan wannan annabi ko wannan wali bila basin wala tamhisin fihi ba tare da wani bincike ba ba tare da lura da yanayin maganar daga yadda ta fito da kuma yanayin wanda ake magana a kansa ba ba ruwansu da wannan wali yaktarifu ma hum muktarifun kuma makiyan annabawa da makiyan waliyai suna ba da labari ne akan annabawa ɗin da waliyai domin idan kafiri in ya cuci annabi to sai ya zo kuma ya samu mutane ya ɓata wannan annabi saboda a samu wani jajirtacce wanda zai je shi ma ya ƙara cutar wannan annabin kamar yadda shi ya cuce shi to haka su ma maƙiyan waliyai mutum ne zai cuci wali sai kuma ya zo ya mai mugun sharri ya mai mugun ƙazafi saboda a samu wani ya tunzura shi ma ya zo ya sake cutar shi kamar yadda shi ya cuce shi shine waliyaktarihu ma hum muktarifun saboda mutanen da ake ba labarin su je su aikata irin abin da waɗanda suka ba su labari suka aikata amma abin da ake so kai mai bin Allah ka lura shine walau sha a rabbuka ma fa'alu duka wannan abin da ake faɗa din nan kar ya ruɗe ka ka koma kana zagin mutane mutane suna ƙina muta- in kaga kana gane ma ana ƙinka kusancinka da Allah ne bai bai ƙarfi ba wallahi idan mutanen garinku duka za su haɗa kai su yi mitin su haɗa muguwar ƙiyayya a kanka a ce an rasa ko mutum ɗaya wanda zai soka babu abin da zai dame ka za ka yi baccinka lafiya ka tashi lafiya saboda ƙarfin alaƙarka da Allah amma in ka ga hankalinka yana wurinsu kana tunaninsu shi yasa babu mugu irin mai hasada idan ka kalli mai hasada ka kalli wanda ake wa hasadan za ka ɗauka wanda ake wa hasadan shine mai hasada wallahi za ka ga mai hasadan ya rame ya yankwane ya kanjame ya lalace rigar wuyarsa duk ta mutu wuyar rigarsa duk ya mutu ya bushe ƙasusuwa sun fito a kumatin shi da ka gan shi kaga abin tausayi kuma shi ne mugun fa zai zage ka ya ma sharri ya ma ƙazafi in ta kama ya mare ka ya naushe ka ya dake ka kuma ya fashe da kuka wa mutane su taru ana lafiya lafiya saboda da an zo ana kallon ka aka kalle shi za a ce kai ka cuce saboda ka fi shi kyan gani to haka makiyan waliyan Allah suke shi yasa ubangiji ya ce walau sha rabbuka ma faru karka damu da su ka sani cewa da ubangijinka ya ga dama da ba su aikata abin da ga suna aikatawa ba fazarhum ma yaftarun ka rabu da su da ƙage-ƙagensu wani daga cikin shehannanmu Allah ya ƙara mar yadda yana cewa la tashtagil qattu biman yuzika la tashtagil qattu biman yuzika kada ka taɓa shagaltuwa da ɗai da mutumin da yake cutar ka ɗauka Allah bai halice shi ba kwata-kwata ka'idar mutumin da ya suluki a hanyar sufanci kuma ya samu jagoran da ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ake so kullum ya dinga yi wannan jagorar biyayya har wannan jagoran ya haɗa shi da manzan Allah ne bai yiwa wali duk girman shi duk matsayinsa ba zai iya ɗaukar ka ya haɗa ka da annabi in baka mai biyayya ba ba zai yiwu ba in har baka mai biyayya ba zai iya ba kuma ko yana son ka kuma ko baya son ka in ka mai biyayya sai kai ka haka hanyar take shi yasa manyan wali suka ce karka damu wai wali ya so ka kai dai ka so shi ka so shi kawai saboda soyayyar babba ba ta amfanin karami soyayyar karami ita take soyayyar karami ga babba ita ce za ta amfani karamin da yawa za ka ga waliyai manya waliyai suna son su amma in ba sa nan sai ka ga sun lalace saboda soyayyar da suka yi musu ba ta amfane su ba su ba su damu da waliyan ba waliyan ne suka damu da su sai ka ga wani kuma a gefe shi kuma yana son su su kuma ba su damu da shi ba to kuma abin duka a ruhi yake yadda kaga zahirinsu kamar bai damu da shi ba ruhinsu kuma ya fi damuwa da shi saboda sun tabbatar yana son su wasu waliyan kuma suna yin abin ne saboda su kiyaye martaba halara Allah idan suka san mutum nasu ne ɗari bisa ɗari ba za su taɓa damuwa da shi ba yana iya zuwa maka su yes fata ya sarafi ba sai an jiwa wani kuma da sai su kama dariya ai ta abin nan sun san ba nasu ba ne duniyarsa ce ta kawo shi saboda ka shi ko wancan in zai zo su ɗari su kore shi su ɗari sai ya dawo shi ko wannan ko ɗan yaya ga wani abin nan ya tafi kenan dan dama ba idan Allah ya zo ya zo neman wani buƙatar shi to waliyai da yawa suna yin haka shi yasa ake so kai kokari zuciyarka ta shagaltu da su karka nemo wai su su shagaltu da kai sun fi karfinka su zuciyarsu da Allah ta shagaltu kai ne yanzu ake so kai training da su idan Allah ya ga zuciyarka ta shagaltu da su sai ya zaɓe ka sai ce wane yana son wane dan ni ke son shi mun taba gaya muku wata hikaya ta ibrahim bin adhama wani babban wali ne kashibi ne babba da asuba a cikin mashhad sai ya ruya gab da asuba sai ga mala'ika jibril ya sauko daga sama ya halatta a mafarki a ruya mutum ya ga mala'ika har allah ma ana gani a ruya ahmad bin hanbal ya ga allah so 99 kuma ya ce in ya gan shi cikon na ɗari zai roƙe shi kuma Allah ya yi da ya gan shi cikon na ɗari amma laisa ka mislihi shai to sai ya ga mala'ika jibril ya sakko daga sama da waɗansu mala'iku sun rako shi yana sakkowa kawai sai ya kama rubutu da sauri yana ta rubutu yana ta rubutu sai Allah ya ba shi iko ya tambaya sai ya ce ruhul amin lafiya na ga ka sakko cikin gaggawa kuma kana ta rubutu da gaggawa sai ce Allah ne ya ce in rubuta sunan manya-manyan masoyansa kamun alfijir ya keto ƙarshen dare ne seconds ya rage alfijir ya keto ya ce allah ne ce maza a yanzu ɗin nan in rubuta sunan manyan masoyansa na duniya kafin alfijir ya keto shine nake sauri in gama sai ya ce ina ciki ya ce a baka ciki ya ce ba na ciki ya ce ya ce to don allah in ka gama rubuta su ka rubuta sunana a ƙasan nasu cewa ni kuma masoyin masoya allah sai allah ya kira jibrilu daga wurin ya ce jibrilu rubuta shi a sama masoyin masoyinmu masoyinmu ne ya kurda ya kurda manyan akabir kudubai sun tare ba idda zai sai ya tsaya kawai ya shagalta da su sai ya ji su yake so ya ce da ya samu hanya yadda suka zo wurinmu haka zai taho to amma tun da sun tare shi sa shi cikinsu shi ma masoyinmu ne saboda haka yan uwa a so waliyai kuma a dinga yi musu hidima kar ka bari wai wali ya so ka kar ka bari wali ya dinga baka kullun ka so shi kullun ka bashi kullun ka so shi kullun ka bashi kullun ka so shi kullun ka bashi to za ka ga abin da zai faru a rayuwanka to shine wannan wali yake cewa la tashtagil qattu biman yuzika washtagil billah kar ka shagaltu da ɗai da mutumin da yake cutarka ka shagaltu da Allah ya rudduhu anka Allah zai juyar maka da kaidin makiyinka gabarinka fa innahu huwa allazi harrakahu alayka Allah tabaraka taala shine wanda ya motsa makiyinka akan ka dan ya cuce ka ba makiyin bane ya motsi Allah ne ya ce cuce shi zage shi mare shi Allah ne da yake yin wannan wai dan ka dawo wurin Allah liyaktabira da'awaka fi sirki dan Allah ya jarabci yaya gaskiyarka take a cikin biyayya gare shi da yawa mutane muna yin galadi muna yin kuskure idan wani yana kin mu sai mu shagaltu da kin shi karmi wannan mu shagaltu da Allah kawai sai Allah sai mana maganin kiyayyar shi amma idan ka shagaltu da shi misali kamar mutum ne a angon mutumin banza iyayensa mashaya uwarsa tana sai da burkutu kuma ya taso bai karatu ba ba abin da iya sai a shar kai kuma babanka wali ne iyayenka malamai ne kuma ka taso cikin ilimi ba ka da aiki sai karatun ƙur'ani kar ka yadda idan wannan yaron ɗan mutanen banzan nan ya zage ka karka rama ya ƙware a wurin zagi in baka sani ba idan ya zage ka faɗi mai kyau kawai ko ka ba shi haƙuri ka wuce don idan ya zage ka sau ɗaya idan ka rama to zai maka zagi goma ƙwarara kuma idan ka za ka kalli gidansu tsaf ka kalli ubansa ka kalli uwarsa ka kalli jama'ar gidan ka kalli babanka dole ka kyale shi za ka ga to yanzu wannan familin su duka in ne musu zagi gaba ɗaya yaushe ai da za a tara dangin su duka a ɗora babana a sikeli nauyin babana ya fi ƙarfin gidansu to dan me zan tsaya in zage su idan na zage shi ban huce ba saboda ka ba abin da ya dace illa ya haƙuri ya haƙuri ka wuce shi ya nuna ɗabi'ar gidansu kai kuma ka nuna ɗabi'ar gidanku to shine Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya mana wani tasge ilaihi abidatul lazina la yu'minuna bil akhirah wato makiya suna yaya ta ƙarya akan waliyai a zuciyoyin waɗanda suke da tsatsa saboda zuciyoyin su saurari me suke faɗa waliyar bauhu domin su yadda da abubuwan da suke gaya musu na ƙage da ƙarya haka yake ko wani tasge ilaihi suna ƙawata ƙarairayi ne domin kunnuwan zuciyoyin waɗanda la yu'minu na bil akhirati ba su imani da ranar lahira ba yamiluna ila ma yumawihu a'da Allah wato su karkata ya zuwa ga abinda makiyan Allah suke tsarawa na ƙage wal yardahu domin su yarda da abinda suke gaya musu waliyaktarifu domin su ma su sami daman aikata mahun muktarifu na abinda su suke aikatawa na ƙazafi da sharri da ƙage duk wanda kaga ya zagi wani wali wallahi ya ji wani malami ne ya yi haka kawai jahili ba zai yi zagin wali ba da ya kalle shi ma ya san wannan ba mutumin da za a zaga ba ne to amma idan ya ji a bakin wani ya ƙara ji a bakin wani sai kawai sai ya yi saboda haka suna yin irin wannan ne waliyarbauhu waliyaktarifu mahum muktarifuna suna faɗa ne saboda mutanen duniya su yarda da abin da suke faɗa kuma saboda su ma su aikata irin abin da suke aikata wa su waɗannan annabawa ko kuma su waɗannan waliyai minas zunubi na daga saban Allah fa yu'aqabu alaihi sai Allah tabaraka ta'ala ya azabtar da su a kansa afa ghairallahi أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك فلا تكونن من الممترين أبايا الله تبارك وتعالى يا جاي من الشيعة كافري سنة معايوي da mu'ujizozi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa ba kai kake gaya mana cewa Musa ya zo da sanda ba idan ya daki dutse idanuwar ruwa goma sha biyu suna fitowa ƙabilun laraba goma sha biyu su samu su sha ya ce kwarai to kai maka zo mana da sanda mana wai ba kai bane ka gaya mana cewa annabi salihu ya fidda taguwa daga dutse kwarai ni na faɗa to kai ma ka fidda mana mana wai ba kai ne kake ce mana isa yana sakkowa da ya sakko da kabaki daga sama ba na abinci ya ce ni ne na faɗa to mu ma a sakko mana mu ɗiba to wai ma me zai hana ka maida mana dutsen safa zinari to duka suna faɗin irin waɗannan maganganu har suna yin rantsuwa wallahi idan ka maida dutsen safa zinari wallahi za mu yi imani da kai sai Allah tabaraka ta'ala ya tona asirinsu ya ce ƙarya suke ƙarya suke kar ka maida dutsen safa zinari idan ko ka maida dutsen safa zinari duk wanda ya kafirce daga nan zan halakar da shi shi kuma annabi bai so a halakar da al'umman shi Allah ya ce na baka zabi ko dai in baka dama ka mai da dutsen safa zinari amma daga nan duk wanda ya kafirce zai halaka ko kuwa kai haƙuri su ta cutarka amma za a yi ta musulunta ɗaya bayan ɗaya sayyidina umaru bayan shekara shida ana cutar annabi ya musulunta abu sufyan bayan shekara 21 ana cutar annabi ya musulunta abu jahil ko har ya mutu ma bai musulunta ba to in ka yadda da wannan zan kyale su ba zan halakar da su ba sai sun zo lahira in kama su amma idan ka yadda da abin da suka nema cewa za ka mai da dutsen safa zinari zan baka iko amma baka sani daga nan duk wanda ya kafirce zan halakar da shi sai annabi ya ce a'a ya ubangiji na yadda su rika musuluntan ɗaya bayan ɗaya in dai har za a halakar da su gara in basu to sai Allah tabaraka ta'ala gaya masa ya ce ai ƙarya suke yi ba wani ke ziga su ba illa shayadin al-insi wal jinn shedanun mutane da aljanu ne yuhi ba'dhum ila ba'din zukurfal qawli gurura amma walau sha'a rabbuka ma fa'alu fazarhum wa ma yaftarun duka waɗannan abubuwa ƙagawa suke yi wahayi shaidanu ke musu kuma suna yi ne suna cewa kan mai da dutsen safa zinari su a zuciyarsu ƙarya suke ba wannan bane manufarsu suna yi ne don wawayen cikinsu sai wawayen su ringa ce eh eh kwarai kuwa kwarai kuwa su kuma da gangan suka kawo abu ka'idar makiyin annabi da makiyin wali idan ya tashi duk wanda Allah zai hada shi fada da annabi ko wali zaka iske yana da kaifin basira ya san me zai faɗa mutum ɗari su waigo su kalla ya sani yanzu misali mutum ne an san sharifi jika nan sai a ce kafiri ne kaga kowa zai waigo ai kowa sai ya waigo mutum ne salihi hafizin alkur'ani malami jagora a addini sai a ce mushriki ne kowa sai ya waigo saboda haka shi mutumin da yake maki makiyin annabi ko makiyin wali ya san me zai faɗa ya janyo hankalin kowa ya dawo wurin kuma alhali shi abin da ya faɗa ya san wallahi ba haka bane amma idan ya faɗa din hankulan wawaye da sakararru zai zo wurin to daga nan sai a fara tambaya ya aka aka ce kaza ah abin da yasa na ce kafiri ne kaza yake yi sai ya ambato wani abin da jahili dama bai san shi ba wani abu ne wanda sai mutum ya yi ilimi mai zurfi zai iya gane shi shi ko bai san komai ba sai ce eh lallai wannan wannan kafirci ne shikenan abin ya tabbata ke to haka suke yi sai suka ce to kamar da dutsen safa zinari sai wawayen cikin suka ce eh lallai lallai lallai haka za a yi sai Allah ya ce masa ba haka za a yi ka kyale shi da gangan suke yi suna yi ne wali tasge ilahi afidatul lazina la yu'minuna bil akhirati wal yardawu wal yaktarifu ma hum muktarifun ka kyale su kawai suna yi ne domin su janyo hankulan wawayen cikinsu domin su mai da hankali su yi wannan to shi ne allah tabaraka ta ke gaya masa a fagairar lahi abtagi ya rasulallahi ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka ce da su waɗannan kafirai yanzu ku a gairar lahi wani allah abtagi kuke so in nema ya zame mana alƙali sai na tada kusuri ɗan kilab sai mala'iku sun sabko sun ba da shaida cewa ya Allah ne aiko ni sannan ne za ku yarda sai na fito da taguwa daga dutse ko sai na zo da sanda irin ta musa ko sai na mai da dutsen safa zinari wannan shi ne zai zama alkali tsakanina da ku la adlubu gairar ni ba zan nemi wani Allah ya zama shaida la adlubu gairar lahi hakaman ba zan nemi wani Allah mai hukunci ba qadiyan alkali baini wa bainakum tsakanina da ku aradu aidan wato kafiran makka sun nema kuma an yi ja'alar rasula ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sanya hakaman alkali bainahum a tsakaninsu wa bainahu da tsakaninsa su mushrikai maguzawa shi kuma shugaban masu kaɗaita Allah amma kuma wai suke neman alkali a tsakaninsu la yabtagi hakaman shi annabi ya ƙi yadda da wani alkali gairar lahi idan ba Allah ba wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba domin Allah tabaraka taala shine wanda ya saukar muku da littafi wato alqur'ani mufassala wato wanda yake a bayani wanda yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya mubayyinan fihi alhaqqi wal min albadili mai bayani a cikinsa yana rabe tsakanin gaskiya da ƙarya wallazi na atainahumul kitaba amma kaga waɗannan da aka ba su littafi wato attaura kamar abdullahi dan salam wa ashabi da sahabbansa ya alamuna su sun san gaskiya annahu cewa alqur'ani munzalun abin saukarwa ne min rabbika daga wurin ubangijinka bil haqqi da gaskiya saboda haka fala takunanna minal mumtarina ya rasulullahi ka gaya wa dukkan wanda yake sauraron wannan qur'ani kada ya yadda ya kasance daga cikin masu yin kokwanto a shaki na masu yin shakka fihi a cikin wannan saboda irin abubuwan nan da kafirai suke faɗi kuma wannan yana daga cikin ƙa'idodin masu sufanci masu sufanci ba a so saboda ƙananan maganganun makiya ko masu ƙin waliyai ƙazafinsu sharrinsu ya sa wani ya waiga ya kalle su ko kuma ya sa wani ya kokwanto wai abin nan ko ba haka bane ne maganganu ƙanana ya yi yawa a ciki ka faɗi fala ta kunan na minal mumtarin ko me za a faɗa sa hankalin ka wurin alƙiblar ka kawai ka kula da me yake yi ba abin da mutane suke faɗi ba shi yasa su ba suke cewa yana daga cikin ƙa'idodin sufanci arruju ila Allah fi kulli shay bawa ya koma zuwa ga Allah a cikin komai da komai wal itimadu alaihi fi kulli nazilin bawa ya dogara da Allah tabaraka ta'ala a cikin duk wani abu mai saukowa abin nan alkhairi ne abin nan sharri ne duka ya maida wa Allah tabaraka ta'ala ya dogara da shi sannan kuma kar ya nemo na alkali kar ya nemo na alkali tsakaninsa da masu rigima da shi kar ya nemo na alkali idan kana bin Allah sai mutane suna kinka suna yi maka wasu abubuwa kar ka nemi ayi sulhu kar ka nema kar ka nemi wani ya shiga maganan ka bari a ta tafiya haka in ma ka mutu ko su mutu in ma maganar ta mutu ka bai da annabi a fagairar layi abtagi haka ma ni yanzu a matsayina na shugaban masana Allah mabiyansa masu bautar shi ni ne zan nemo nan Allah ya zama alkali tsakanina da ku dan kuna kina kuna dasa mutane kiyayya ta sai in nemo ne ya zo ya mana hukunci ni ba zan ba to haka ake so dukkan wanda yake karkashin sufaye bayan Allah ya zamana baya bukatar hukuncin kowa duk abin da ya taso a koma ƙur'ani duk mutumin da za ka yi jayayya da shi bai yadda da alƙur'ani ba bai yadda da sunna ba to ka kyale shi kawai amma kar a kira wani wai wani ya zo ya hukunci a idan ya isa a yi hukunci da ƙur'ani da hadisi kawai ka ce ne eh ka ce kaza eh to gaya min ina ne Allah ya faɗi e wuri kaza da wuri kaza da wuri ayya bawan Allah kai ne baka gane ba ai wannan wurin da kake gani malamai sun yi sabani akan fassarar wannan wannan aya malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza amma karshe manzon Allah ya ce kaza misali kamar maganan ganin Allah la tudrikul absar la tudrikul absar to sahabbai sai suka kasu waɗansu sai suka ce annabi bai ga Allah ba waɗansu sai suka ce annabi ya ga Allah to idan an zo ana husuma tsakanin 'yan uwa musulmi waɗannan su suna kan a hujjar sahabbai waɗanda suka ce annabi bai ga Allah ba waɗannan kuma suna kan hujjar sahabban da suka ce annabi ya ga Allah to sai a zauna kai me yasa ka ce annabi bai ga Allah ba saboda sai da Aisha ta ce bai ganshi ba Abdullahi dan Mas'ud ya ce bai ganshi ba Masruku ya ce bai ganshi ba kai kuma me yasa ka ce annabi ya ga Allah ni na ce annabi ya ga Allah saboda Abdullahi dan Abbas ya ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu annabi kuma ya ce ra'aitu rabbi jalla sha'anuhu sannan Allah tabaraka ta'ala kuma ya ce ma kazabal fu'adu ma ra'a zuciyarsa bata ƙaryata abin da idansa ya gani ba to to haka ake amma wanda zai zo shi ba wai aya zai kawo ba hadisi zai kawo ba kar kai jayayya da shi kar kai jayayya ka lura da shi kawai in yana jin yunwa ka bashi wani abu ya wuce idan ko ya koshi to ka sunkuyar da kanka kai ta jan carbinka kawai ya ta surutu in ya gama ya tafi ba a jayayya da jahili sai ya mai da kai wawa to shi yasa su baye ba su yadda a sa wani Allah ya zama alƙalinsu ba duk abin da za a yi a mai da shi wurin ƙur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan an nema a ƙur'ani da sunna ba a samu ba to sai su ce a koma wurin sahabban manzo Allah in ba a samu ba a koma wurin ayyammatul mujtahidi manyan malamai mujtahidai to idan duk an nema an rasa sai su ce to a koma hadisin manzala istabti kalbaka istabti kalbaka wa in abtakal maftunu tsaya ka lura ka nemi fatawa daga wurin zuciyarka ka kyala mutane kawai su ci gaba da sha'aninsu kar ka damu da abin da suke ya zo a cikin wani hadisi sabon manzala sallallahu alaihi sun tambayi annabi sallallahu alaihi suka ce ya rasulullahi ya kake gani idan wata rana ya zamana mun samu saɓani bayan baka mun nemi mafita a ƙur'ani ba mu samu ba mun nemi mafita a cikin hadisanka ba mu samu ba ya za mu yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu rudduhu ila sulahaikum waj'aluhu shura bainahum wala tata'addaw ra'ayhum ku mai da abun wurin salihan zamaninku in kuka nemi fatawa kuka nemi nassi a ƙur'ani babu a hadisi babu to ku duba suwaye manyan malaman zamanin manyan malaman zamanin ku ku kai musu magana sannan su ma su shawara a tsakaninsu idan suka gama suka faɗa annabi ce kar ku ƙetare ra'ayinsu to amma yanzu ka ga zamanin mu ne manyan ake wa rashin kunya manyan ake zagi saboda haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya warkar da mu daga wannan cuta mummuna watan mat kalimatu rabbika
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي wa huwa sami'ul alim wato kalmomin ubangiji da ke cikin alkur'ani mabuwayi wanda ƙarya ba ta zuwa masa ta gaba ko ta baya sun isa matuƙa kalmomin sun cika cif-cif a wurin cika da kuma isuwa ta ɓangaren gaskiya da adalci alkur'ani duk labarin da zai baka zaka ga ya kai ƙarshe wurin gaskiya babu labarin da ƙur'ani zai kawo ka ga alamar abinda ba gaskiya ba tare da shi duk abinda alkurani zai faɗa gaskiya ne sannan kuma duk hukuncin da ƙur'ani zai yi za ka same shi adalci ne babu wani magana mafi gaskiyar ƙur'ani babu wani hukunci mafi adalcin alkur'ani alkur'ani ya fi kowa gaskiya alkur'ani ya fi kowane malami faɗin gaskiya alkur'ani ya fi kowane alkali adalci babu wani mai gaskiya sama da shi babu wani adali sama da shi shi ya sa Allah tabaraka wata ala ce la mubaddila li kalimatihi wato babu wani ɗaya da ya isa ya juyar da kalmomin Allah tabaraka ta'ala domin shi ne mafi gaskiya mafi adalci abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa cikin alkurani ba za a iya juyar da su ba ba kaman attaura da injila bane wato littafin attaura tsagwaron shari'a ne zalla injila tsagwarar haƙiƙa ce zalla idan kana so ka ga zallan haƙiƙa karanta injila ko da ke yanzu kar ka ɗauko wannan ka karanta wannan amma ainihin injilar da ta sauka tsantsar haƙiƙa ce a ciki yasa suka halaka attaura tsantsar shari'a ce alkur'ani shine jami'i baina shari'ati wal haqiqati alkur'ani a cikinsa akwai shari'a a cikinsa akwai haƙiƙa amma attaura shari'a ce zalla injila hakika ce zalla shi yasa mabiyansu suka yi ƙoƙarin ɓata su suka harrafa su amma alkur'ani la mubaddila li kalimatihi la mubaddila li kalimatihi saboda ya cika cip cip cip shari'a da hakika in kana bin alkur'ani zaka ga suluki da jazba zaka ga fana'i da baka'i zaka ga shari'a da hakika amma su waɗancan shi yasa zaka ga kiristoci sai ce inna allaha salisu salasa wato basmala ce ba ba su gane ma'anarta ba basmala ce ba su gane ma'anarta ba sai suka juya ta suka fassara ta da abin da tunaninsu ya ba su amma allah ɗaya ne shi yasa bai yiwuwa mutum ya cewa ya san haƙiƙa kuma ka rika ganin kalmomi ƙazamai suna fitowa daga bakinsa to ya zama kirista kenan idan kuma mutum ya tsaya shari'a kurum zalla babu haƙiƙa don bai hankali ba za ga ɗabi'un yahudawa tare da shi hassada ba sa so a fi su haka za ka iske mafi yawancin malaman shari'a ba sa so wani ya fi su saboda babu hakika a ciki balle su san walau sha'a rabbuka ma fa'alu walau sha Allahu ma sha to qur'ani shike da wannan shi yasa ba yadda za a canza shi ba yadda za a bata alqur'ani ba zai taɓa batuwa ba inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun bai yiwa wani ya iya shiga cikin alkur'ani ya bata shi wata mat kalimatu rabbika wato kalmomin ubangijinka sun cika cif cif bil akami hukunce hukuncensa sun cika da adalci wal mawa'idi da alkawari na narko sirkan wa adlan alkur'ani ya cika da gaskiya wurin ba da labari wa adlan alkur'ani ya cika da adalci wurin yanke hukunci tamyizun wato wannan mayyazewa ne la mubaddila li kalimatihi babu mai iya canzawa ga kalmomin ubangiji babu alkur'ani ba bi nassin wato ya tauye shi aw khulfin ko kuma ya canza shi kamar da aka yi a taura da injila wa huwa sami'u Allah tabaraka ta'ala shine mai ji lima yuqalu ga abin da ake faɗa al'alimu shine masani bima yuf'alu da abin da ake aikatawa na imani da kafirci Allah ya sani ya ji kuma ya gani alhamdulillah ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun murki sallana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainihin muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا بر يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصاري يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدل محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna maraba muna gaida saidi musa dan maulana sautul islam wa lisan faida a shek dan usman bauchi radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin allah ya kara masa lafiya ya ja mana kwanansa allah ya ba mu albarkacinsa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم